بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابو القاسم ومصطفى محمد وعلى ال الطيبين الطاهرين المعصومين سيما صاحب الزمان ارواحنا بخوفنا ان شاء الله ضم فارا دقا سورة الصافات سورة الصافات دقا فرقون سورة ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا الزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق sharboki da yawa sun nuna cewa wannan rantsuwa ne da mala'iku na mai shirgan cewa safat da zajira da taliyat nan duk an ce mala'iku ne wallahu alam a cikin tafsirin ƙumi ya nuna safat ya ce mala'iku ne da annabawa da madu wanda yake sahu wannan rantsuwa ne wato Allah ta'ala ya rantse da masu yin sahu sahu sahu shi ma kan ita kanta kalmar safa jimla jam'i to safat jam'in jam'i wato masu sahu sahu sahu baya a wajen mutumin tsamun kawo da dama cewa Allah ta'ala ya yana iya rantsuwa da duk abin da ya so daga cikin halittarsa kuma in yayi haka nan yakan nuna muhimmancin wannan abu ne ga bayan tunda halittarsa ne wato wani abu ne muhimmi wanda yake so ya kai hankulan baya ya zuwa ga wannan to sai ya rantse da shi ko kuma kamar wani tafsiri da ke cewa rantsuwa na Allah din ma shi ma yana rantsuwa da kansa ne wato kaman wasafat yana cewa rabbi safat ke sai ce wasafat to amma su bayi ba ya su rantsi da wani in ba da Allah ba ba za su rantsi da wani halittar Allah ba ko ba lura mai rantsuwa zai rantsi da Allah ne kawai ko kuma ya shi amma Allah Allah yana iya rantsewa da abin da ya ga dama rantsewa da shi to safat masu safu safu don nuna muhimmancin safu sawa'un sahun mala'iku ne ko sahun bayi ne masu sahu domin yin domin sallah duk da abin da aka rantsa da shi ana nuna muhimmancin sa ko ko kuma masu masu sahu din yayi mala'iku suna yin sahu wa inna lasatu a cikin abu yana nan gabe akwai kuma inda ke cewa inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa da annabin bayanin basu kaga duk muhimmancin tsawo tsawo a yaki to da ma sahun sallah da duk sahu fi sabilillah Allah ya rantsa da wannan masu sahu sahu fazajirati zajira abin da yake wasu ce duk mala'iku ne amma nan yana cewa a cikin tafsirin kuma yana cewa allazina yazjiruna nas to ka san ko suwa ne da suke ma tsawata mutane suwa ne masu tsawatawa tsawata mutane mala'iku kan tsawata mutane tun suna tsawata ba mu sanin tsawata masu kila su su kan taimaki bayan Allah akan cewa kar su yi laifi ba tare sai su ji a zuciyarsu wallahu alam amma dai in baka bar azzajirati zajirati zajira alladhina yajruna yazjuruna nas masu tsawatawa mutane kaga masu gargadi kenan masu gargadin mutane cewa ku ku bar kaza domin akiban sa mummuna ne bataliyat zikra da masu karanta ambato alqur'ani kenan masu karanta littafi sai ne ce qala alladhina yaqra'una alkitaba minan nas masu karanta littafi daga mutane wannan da al'ummi na yin ce a wayan tafsirori da suna cewa duk mala'iku masu karanta littafi to ana cewa dalilin da yasa ya ce taliya ta zikira bai ce taliya ta talwa ba kamar yadda sauran suka safa ta safa zajira ta zajira taliya ta sai ba ce fataliya ta talwa ba dalili saboda tala yana da ma'anoni yana iya daukan ma'anoni yana iya daukan karatu yana kuma iya daukan bi wa shamsu wa duhaha wal qamar idza talaha kamar idan ta laha wata in ya bi ta yi rana ke ta da ya talwa in aka ce ta da ya talwa to yana iya wa masu bi ke amma da aka ce ta da ya zikira sai muka gane ma'anar ya tulu din nan na tilawa ba na bi bai ko ba lura ba wannan hikima irin ta Allah ta'ala wato wannan bai bai ba da wata ma'ana ta daban ba in ba karatu din ba to duk lokacin da ka je rantsuwa sai abin da ake ce mai jawabin rantsuwa wato akan me aka rantsa ke bayan mutum mai rantsa ka rantsa ne in ya rantsa sai ce kaza wallahi kaza tallahi kaza to kaga wannan abin da ya faɗi abin da ya faɗi biyo bayan rantsuwan shine ake ce ma jawabin rantsuwa wato don me aka rantsa ke to jawabin rantsuwan inna ilahakum lawahid ubangijin ku ɗaya ne alfato ba ku da ubangiji biyu ballanta na sama da biyu ubangijin ku ɗaya ne kasantuwar ubangiji ya zama kwara ɗaya wani abu ne wanda yake lazim da hujjan hankali lazim da hujjan hankali hatta masana falsafa sun kai ga cewa lazim ne ya zama ubangiji ɗaya domin duk lokacin da aka ce akwai wani yana da iko yana iya yin kaza yana iya yin kaza in muka tambaya muka ce to akwai wani mai iko birbishin sa in aka ce eh to sai mu ce mu aje shi akwai mai iko da shi muka aka ce eh sai a ce to aje shi ba ubangiji ba aje ga wannan to shi ma wannan mai iko na gaba akwai wani mai iko da shi a ce eh to shi ba ubangiji bane aje shi sai an kai wanda ke shi kadai ke da iko da kowa da kowa ba kuma iko da shi to shi wannan sifa din zai yiwu ya zama komi ya dogara da wani alhali shi kuma ya zama ya dogara da wani abu komi zai wargaje kenan ba komi kenan to dole ne dole ne kasance shi kadai ne domin idan ka ce mana iyayen giji na da yawa kamar to zai kasance kowannen su mabukaci ne fakiri ne zuwa ga daya in an kaddara cewa iyayen giji za su haɗu ne su yi mitin wannan shine ubangijin sama wannan shine na ƙasa wannan na ruwa wannan na iska wannan na kaza wannan na kaza nan sai su haɗu su sami haɗin kai tsakanin su tafiyar da komi tare ta yadda in ɗaya ubangijin ya ɗauke nasa zai wargaza mu sauran iyayen gidan iyayen ta kansu komi sai tarwace idan misali sun haɗa kai ne muƙaddara sun sami haɗin kai ne cewa gaskiya sun lura cewa kowannensu ajizi ne to amma idan suka haɗu za su sami kamala to kana tsammanin komai zai tafi lafiya lau wata rana ba za a samu wani miskila da wani ɗaya daga cikinsu ba idan wata rana wani ya felin a nasa ɓangaren me zai faru komai zai tarwata sauran iyayen gijin masu ma za su ruguje saboda su ma sun dogara da wani kamar idan idan ubangijin iska ya kwashe kayansa shi kenan komai sai tarwata wanda ya dogara da iska in na rana ya ɗauke ranarsa komai ya tarwatse in na ruwa ya kwashe ruwansa komai ya tarwatse ko ba lura ba saboda haka idan da iyayen gidi ne suka haɗu to sun zama kowannen su ajizi ne mabukaci ga ɗaya to kuma ba za mu iya saboda wannan insijami ya tafi ba tare da saɓani ba tunda ba mu saba ganin cewa duk wani abin da ka ganshi an an yi haɗaka ya taɓa tafiya lafiya lau ba wata gwamnati ne ka ganta lafiya lau duk da ministocin duk da haɗin kai ba wani matsala da shugaban kasa da mataimakin sa lafiya lau da ministoci komai tsaf ba dan wani wani rikici an yamala idan ya zama iyayen giji ne lalle da za a sami rikici kamar da Allah ta ce sai lauka na fihi ma'alihatun da fasadat da akwai wa'in iyayen giji a sama da ƙasa kenan a mulkin sama da ƙasa da su sun lalace saboda ɗaya zai neme wani abu إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا لا بعضهم على بعض da kuma kowa ya tafi da abin da ya halitta da wani ya nemi fi karfin wani sai kuma ya tarotse kowa sai ya ja nasa sai ya mutu kuma inda yake cewa lafta ga ila dal arshi sabira da kuma sauran sai su yi mutum sai su babban a kayar da shi to kagan sai ka ga a ce to shi daga yanzu ba kai ne ciyaman ne yayin giji din mu ka san ko in ainihin aka sami rikici irin wannan duk gari sai ya ji to kaga duk ƙasa komai zai wargaje to da hujjan hankali da hujjan hankali mutum zai fahimci cewa ba fa zai yiwu ubangiji ya zama akwai shi da ta'addudi ba mustahili kasantuwa kana ganin nizamin yana tafiya lafiya lau ras ba rikici ya nuna mai yin shi kadai yake da iko kan komi kuma komi ya dogara da shi ne shi ko bai dogara da komi ba to wala Allah ma ko da wa'annan abubuwan da aka aka aka rantsuwa da su in aka yi la'akari da su suna tabbatar da wannan sannan sai ce ya saba da kansa rabbul samawati wal ardi wa bainakuma wa rabbul mashariq shine ubangijin samai da kasa da abin da ke tsakaninsu shine ubangijin mahudan mahuda guda daya to mahudin rana kenan to mahudin rana masharik wato inda rana ke keto sai ce mahudanta ba mahudanta ne ba mahudin rana kenan wanda suke daban-daban domin ita rana a nazarin bin adama yadda yake ganin tana ketowa ta gabas ta fada a yamma to in mutum yana lura zai ga cewa wani lokaci tana bullowa ta gabas ne wani lokaci tana bullowa ta gabas maso arewa wani lokaci gabas maso kudu kowace rana inda take fitowa daban ne a shi adadin ranakun shekara kwana 365 to ko kowace rana inda ke fitowa daban ne to kadar kuma inda ke fadawa nan akwai mishin da ke nan shi ke cewa ainihin ma ba a ce magharibi ba saboda iltizamin tsakanin su akwai mulazama tsakanin su akwai abin da ake cewa mulazama wanda in ka in ka faɗa ba sai ka faɗi ɗayan ba in ka ce kawo man shayi to dama ba sai ka ce da sukari ba kawo tuwo to ba sai ka ce da miya ba saboda ba a kawo tuwo haka nan babu miya ko ba lura ba saboda haka abubuwa da suka zama mutala zamani in aka faɗi ɗaya ya wadatar ba sai an faɗi ɗaya ba ba sai ka ce kawo tuwo da miya ba in ka ce kawo tuwo ya wadatar lazim za a kawo maka kuma har da miya to in aka ce masharik rabbul masharik to shine kuma rabbul magarib yawa ko ba a faɗa ba abin da yake nufi kenan saboda talazum tsakanin wasu biyu mahudun rana da mafadunta inda take fitowa da inda ke ta fadawa bisa adadin yawan kwanakin shekara 365 to shi shi kasar wannan ma ya nuna maka cewa gudanar da al'amarin jiwa dare da rana da fitowa rana da faduwanta wani abu ne wanda yake ba a taɓa samun wani sake dangane da shi ba yana nan bisa nizami yana tafi lafiya lau a badar sarmada to ka gaya mini inda a ce haɗaka aka yi aka yi waɗannan an yara abin zai tafi lafiya ba yin mai iko ɗaya da waɗansu ne suka haɗu suke yi da an sami rikici ko a ce ranar ta makara ko a ce za a yi mata sabis ko kuma wani ubangijin ya hana wani abin da lazim ne ana bukata domin gudanar da abubuwa kuma shi bai bada nasa inna zayyana sama a duniya bi zinatinil kawakib yake wa kira'o'i zinatinil kawakib aka yi ko wani kira zinatil kawakib ba ta nuyi amma da kira kira ne bai shafi fasara ba ta rajama al'umma mu in ji Allah ta'ala mun kawata saman duniya da adon taurari kaukab kamata ya ba wuce ya ce mashi kaukabi da domin akwai bambanci tsakanin kaukab da najam da ma shahab da abubuwa ne daban-daban sai dai bahaushe yana cewa taurari ne kawai kaukab ya wuce tauraro domin kaukabi shi ma wani irin nau'i ne na dunkulallen abu wanda ke ɗauke a sama kamar yadda ƙasan da muke zaune yake kamar yadda kuma rana da wata suke duk kawaki ne nan ƙasan da muke zaune aka yi shi ma kauka ne rana ma kauka ne wata ma kauka ne sannan kuma ga wa'yansa kawaki ɗin daban-daban su mushtari mariha zuhal wani kasuwar daban-daban duk duk kawakib waɗanda suke suna ɗauke da sun yi kama da ƙasar da muke zaune akai ko da ci sun bambanta da irin abin da aka yi su da shi da abin da ke ciki amma dai duk cikansu kowanne ya yi kama da ƙasar da muke akai dunkulallen abu shayi kamar mariha an gano ƙasa ce zallanta babu ruwa kuma babu duwatsu kuma akwai iska tana bugawa bil tana ta da kura to kuma in su kawakib din su kuma suna da wa'insu irin mawadin da aka halittar su daban wani wani wani kamar tabo ne zallansa yana wani ma yana zabarbaka ga sunan ga sunan wannan kasar da muke zaune kaukab ne shine kuma kaukab din kawai da Allah ya kore don rayuwar bil adam to mun kawata sama da adon to bari mu ce mu ce bi taurari in tun da zai zamu iya fahimtar taurarin albashi in an mun zo muna iya cewa taurari iri iri ne muna iya cewa a cikin taurari akwai kaukab akwai najam akwai shihab domin da larabci in kaji ba a ce ma najam kaukab shihab ma ba a ce masa kaukab kaukab ya fi girma domin shi duk wani abin da ke tafiya a sama yana iya zama shab ko najam amma ba lalai zama kaukan ba to wani muna iya muna iya bambanta mu a ce mu ce duk mu ce masa taurari amma taurarin iri ne ko tunda ya wasu duk ba bahaushe na cewa taurari to mun kawata sama da adon taurari su wayannan taurarin kuma hirban min kulli shaytanin marid kuma ainihin kariya su wayannan taurarin kariya ne da dukkan wani shaytani shaidani mai wuce gona da iri marid ma ma'anansa kenan da shaidana da maridanci duk daya tamarrudi katawa ya kenan ko taurin kai asalinsa ketaren iyaka ne ko rashin dukkanin alkhairi ana cewa a duga daga shi aka daga shi aka sami amrad amrad amrad shine mara gemu shaban amrad inda ke shine sifan ubangijin wasu mutane to amran ma'ana marashin gemu to amma aka ce mutum marid to ana yin marashin dukkanin alheri mujarrada min kulli khair shine marid a sharari kenan dukkan shedani a sharari wanda ba shi da wani alheri tare shi to wato kenan su taurarin nan bayan kawa da suke musamman ras suna ba da sam haske ƙasa ta ga hasken gashi an kawata su mutum ya dubi sama da idanunsa wanda yake gani da su da daddare musamman babu wani haske wanda zai hana shi ganin sama din zai ga sama din na da formation daban-daban na taurari gudun ban sha'awa to kuma in yi nazarin su a tunda akwai ilimin da yake koyar da wannan da kuma in su ma abubuwan da ake iri ana iya ganin sifar saman a hotuna da sauransu zai ga tsararrun abu ne masu ban sha'awa to sun masama a ado to sannan kuma sai aka ce mana suna da wani aiki su ne hibzar min kulle shaitanin marid suna kare duk wani shaitan mai taurin kai mai kokarin kutsawa ya wuce iyaka ya je sama su su taurarin nan akwai masu aikin bankaɗo shaitani لا يستمعون إلى إلى الملائكة الأعلى ويقبقون من كل جانب ba su iya satar ji ta sammu'i ba shi ne sama ba ba sa iya satan ji instagram islam ke so satan ji ba sa iya satan ji su kutsa je su ji wani abu mala'il ala mala'iku kenan manyan mala'iku wanda yake nufin ana ba da umarnin yadda za a gudanar da abubuwa a ƙasa kuma su mala'ikun suna cewa an ce a yi kaza ko a yi kaza ko za a yi kaza to su kuma shaidanu da yake su ma sun yi kama da mala'iku ta wata hanya aljanu ke aljanu sun yi kama da mala'iku ta wata hanya na cewa su ma suna iya tashi tunda su ba su da jiki irin namu to idan suka yi kokarin su keta safaifan sama su kutsa su ji labarin mai mala'iku suka ce za a yi sai a hana su satan ji ba su ijin komai ba wai kuma kona min kullu jami kuma za a rika jifan su ta kowane sashi wato da taurari duhula ana masu ko har kore su ana kore su daga sama su su kutsa sama duk wanda ya nemi ya kutsa sai a koro shi sai a koro wani kuma azabun wasib kuma suna da azaba dawwamamme wasib wanda yake da'in wato kenan har wala wa'annan shedanun masu tawaye dinnan sannan kuma za a yi masu wani azaba illa man hatifa atfata fa atba'ahu shihabun saqib sai wanda ya to na farko dai ko a ma'anan luga hannu ba lalai yana nufin wannan gabaɗin ne ko a ma'anar luga ko ku masu cewa ko ba ruwanku duk abin da aka faɗa za ku yi hamli ɗin shi bisa haƙiƙa ne ba ku yarda da majazi ba kasan suna cewa su duk kalmar da ta zo alkur'ani za a fassara ta ne da ainihin hakikanin ba a mata tawi to sai mu ce to koda wannan ne koda a ma'anar luga din ne a luga an fassara hannu da ma'anoni guda hudu nan a cikin tafsirin tusi yake cewa waliyaddu waliyadu fil luga ala arba'ati aqsa a luga a lugace kenan fa ba a majazance ba ba an aro ba kun san ana iya aro a ari abu daga luga a kai shi wata a bashi wata ma'ana a wani wuri kamar da ta gini ma yana da rawani rawanin gini to amma kaga an dauko ne daga rawanin da mutane suke sawa a ka aka ji aka ana wani abu ka zama da ka ga an ce wani cin baki za ka ga gini ma yana da doki da ire-iren wannan da ɗinki suna da linzami da ku har da kwaɗo wato bayan nan sun zaka kwaɗo yana tsalle ne a rigar mutum ba ainihin an aro wannan ne aka sa a nan to wannan hakikatan muke magana a duga ɗin kansa ba a aro ba ya ce yadda yana da arba'atu ma'ana hudu wato tana yana iya samun kalma ya zama tana da ma'anoni ma'ananta na hakika na luga to kuma akwai abin da ake ce ma majazi shine aro a are ta a luga a kai a wani wuri to a luga din ma tana da ma'ana hudu na farko ya ce ahaduhuma ahaduha ya kamata ya ce ahaduha aljariha wannan gaba din jawari su ne gaɓoɓi jariha fara jariha wannan gaba hannu wannan hannu mai yatsu guda biyar na mutane to shi ne wasani an ni'ima ma'ana ta biyu na na hannu shi ne ni'ima lalle ana kuma amfani da ma'anan ni'ima din a matsayin hannu kuma a ma'anan luga hakikata wasadisu alkuwa ma'ana ta uku kuma kuwa karfi ana amfani da hannu ana faɗin hannu ba ma a matsayin aro ba a matsayin ƙarfi kamar mara aminkum munkarin falizar ruhu biye da shi falon ya sori falon zabi to yanzu sun ce ba lalika sa hannu ne abin in idan mutum na da iko ya sa ikonta iya da ke saboda haka wannan ma'ana ce ta ruga sosai ba majazi ba sannan warradu bi wa ana taqiqul idafa taqiqul idafa ma'anar taqiqul idafa shine ka ilarta abu zuwa ga abu amma kuma kana nufin shi kankansa kamar ka ce haza ma kasabat aidiku ma'ana ma kasabtum antum haza ma kasabat ya duka ma'ana ma kasabta anta shine ake ce mata haƙiƙul idafa a luga to kaga ma'anoni hudu a lugace na hannu to ko a luga kalmar hannu a nan tana nufin abinda ake ce mataƙiƙul idafa kowar zara ma'ana ta hudu taƙiƙul idafa ma'ana abinda muka yi da kanmu halas in har masu tsayawa tsayin da kacewa su ba su yarda ba tunda Allah ce yana da hannu to yana da hannu ne tunda tunda hadisi ya ce wai yana da kafa hadisin su hadisin amma ya ce wai yana da kafa yana take jahannama da ita amma wannan maganan yana nufin cewa Allah yana da bukata tunda har yana da kafan da zai take jahannama in ba shi da kafan ba zai iya take ta ba eh mana ya zama muhtaji ya zama ajibi ya zama fakiri muhtaji sannan kuma kuna da kun cewa idan hadisi ya saba ma alkur'ani ana wurgi da shi saboda ka wannan ya saba ya kamata a yi wurgi da shi ne ana na shi da ƙasa to amma ma muƙaddara duk kun ɗauka da gaske ne Allah yana da hannu yana da ƙafa yana da kaza yana da wayannan kamar yadda hakikatan kamar yadda aka faɗa a alkur'ani kun ɗau hamdin ɗin shi a wayannan yadda ma'ana jariha a wurin ko lagayu to sai mu ce muku to yana da fuska kuma mu tambaye ku masu Allah yana da hannu da kafa yana da fuska me za ku ce mana yana da shi sai mu ce me ma'anan kullu shay'in khaliqun kullu shay'in khaliqun illa wajha ma'ana hannun zai halaka kenan da kafa har har ma kan ma sai ya halaka har da makogwar sai a gutsuro fuskan kawai ashe ma'anan ta kenan ko kullu shay'in halikun illa ya lokacin muka fassara wannan aya na fassara shi ma ma koma ta kan wannan bayanin da nake muku ba sai ban sai muka wuce kawai duk da a sharhi na karanta akwai dogon magana akan masu da'awan ubangiji yana da jiki to amma dai sai na tsallake wannan ce kawai ma'anan ta wannan abin da ake ce mata haqiqul idafa kullu shay'in halikun illa wajha kullu shay'in halikun ghayra ma'anan wajhu ayin ayin ayin zati shine wajhu sai zatinsa ne kawai ba zai halaka ba ma'ana ke ma'anan waje kenan waje yana zuwa ma'anan ainihin abu kuma ma'ana na luga ba ma majazi ba ba an aro ba ne wajihu shai shi ne ainihin shai to haka kuma yadda yana iya zuwa yana zuwa da ma'anan taqiqul idafa ainihin abu ainihin abu ma kasabta yadaka ma kasabta anta kaga taqiqul idafa ake ce mu a magana da wani ilar ta abu yazo wani abu hali shi kake nufi shi ne ma'ana to ku za mu jira amsan masu cewa Allah yana da gabuwa to kullu shay'in halikun illa wajha sai mu sai a ga mana wato hannunsa da kafansa duk wannan da zai tafi jahannama ma zai halaka ko a gaban sai a bar fuska kawai manne a bango kenan ko a ina a manna shi duk komai ya komai ai ba bangon ma komai ya baje sai fuskan kawai ke in kana da hankali Allah ta'ala ya ba da sifarsa alqur'ani da kalma ta sauka wanda shine marji'in kowane sifa shine laysa ka mithlihi shay khalas laysa ka mithlihi shay ma'ana ma'anan alada ta idin to ba su ganin cewa ma'ana ba su ganin abin mun halitta musu dabbobin ni'ima fahim lahama da kun su sun mallaki wa'annan dabbobin muka mallaka musu kenan tun da yin Allah ne wa zallalna halahum fa min hara kubuhum wa min hayakulu muka sauƙaƙe musu su muka hore musu su dabbobin ni'ima da ga su kamar za kuma suna zaka ga suna da girman jiki da shanu har da ƙaho ƙahonni da raguna su ma karfafa da amma sai ga dan adam Allah ya hore mishi su sai ga yaro karami dan shekara bakwai yana kora garken raƙuma raƙuma ɗari uku yaro dan shekara bakwai sai kora su na wannan mamma ka gana raƙuma ai kana wucewa kana kallon shanu za ka ga yara na kora su horewa ne na Allah domin bisa ɗabi'an dabba tana da waɗansu ɗabi'o'i da aka santa da shi tana da abin da ake ce masa wahasha shine kasantuwa ita kaɗai mata wahisha ba kawai ba ta bukatan ba ta da unsi wahasha sabarin unsi ba ta da sabo da ɗaya aso da mai irin ce wannan irin unsi shine kewa yawa ba ta ya zama ita ba ta da kewa tana son ta zama ita kadai kawai ko tana da nufuri komai ta kore shi kawai ɗabi'an dabba ne to amma bisa horewan Allah sai sa hatta ita tana da unsi shi dan adam bisa halittar shi yana da unsi shi shi shi halitta ne da yake dama tun asalin shi baya yi shi kadai baya rawa shi kadai shi dama ba rayuwarsa tun farko an gina shi akan cewa shi wani irin halitta ne wanda yake sai tare da wasu zai rayu shi kuma dan adam ya san da wannan sai ta yana da bukatan wasu so wahasha baya ma dan adam daɗi inda dan adam zai zauna a dokan daji shi kadai to duk zai ji ba daɗi to to amma dabba sai ta yi zaman ta kawai ta harkokin ta kawai babin da ya dame ta ita wahasha ɗabi'an ta to amma sai zama da wayannan dabbobi sannan kuma in ta ga abu za ta kore shi ne ba ta son wani abu ya zo kusa ita dabba tana da wani wahasha da nufuri to sai Allah ya kore ta duk da haka na har ana sabawa da ita kuma kaga yadda take da wannan nufurin nan da tana da kaho ai kaga ya ka gani ai sai ta so ka mutum amma sai ga kuma Allah ya hore ta sai ga mutum sai mutum ya sarrafa ta yadda yaso to horewa ne na Allah ba ga ainihin dabbobi ana ta kada su ana ta ana ta harkoki da su ba abin da kuma dai ba suna ta ba da haɗin kai ba su taɓa kafa ƙungiyar shanu suka ce sun gaji da yankan hakan suka suka balle ba suka na neman yanci ba ku faru horewa ne na Allah banda haka ba in suka yi bore ayan gama sai da ne sai zuba a guje ko yanzu ai ko a gari aka ce mai faru aka ce ai shanu ke bore ai sai ka sa inda kan fa kau amma san ba za su yi ba saboda ne ne Allah ya hore su ومنها ركوبهم ومنها يأكلوا daga dabbobin nan akwai hawansu suna hawan bayansu kuma suna ci daga daga dabbobin a hau bayansu a ci namansu walakum fiha manafi wa masharib kuma suna da amfanunuka da yawa daga dabbobin baya ga hawa da cin nama kenan da kuma sha abubuwan sha kamar su nono ne ke ana shan nonon su ana kuma amfanunuka da yawa amfanunukan da yawa ya hada kamar da tsora kaya da kuma da kuma da yake akan yanka su a ci nama to fatun su kuma ana abubuwa daban-daban da su a sasu na gida daban-daban matasai ne takalma ne jakunkuna ne ga suna abubuwa da hadda tufafi daban-daban da fatun su sannan kuma ga abubuwan sha shi kansa nono na ana sarrafa shi ana fitar da mai ana fitar da ciku ana fitar da abubuwa da zabadi ga suna daban da abubuwa daban daban ana amfana da su daga daga dabbobi ga sunan da yawan gaske munafi wa masharif afala yashkurun ba za su gode musu ai wannan kalwar cewa dan gode wa Allah dan adam a da can ya dogara da dabba sosai amma yanzu bai rabu da dabba din ba wayannan dabbobin munafi wa masharif har yanzu muna tare da su na wajen ruku ya karanta yanzu saboda an ta hawan karafa ga suna yanzu ba mu dogara da hawan raƙuma ba amma har yanzu ana hawan raƙuma sai dai a har yanzu kuma akwai mahallin da yake raƙumin ne kawai ake da bukata ba bukatar mota don ba ma za ta bi ta wurin ba to amma sauran amfanonuka fa kamar cin nama da shan nono mun wadata gabanin shi don mun ci gaba har ci gaban dan adam da kere-kerensu da sauransu bai yana bukatan dabba don nama da nono to kaga kuma dai Allah ta'ala ya hore masa wannan in mutum ya nazari wani a cikin ishara ga nazari afala yanzuru na ila zibil kaifa khuliqat ishara ga nazari kalwar da in ka mutum ya tsokaci ga wannan zai ga cewa to lalle horiya ne kawai na Allah baya da za a yi ka fassara wa'annan abubuwa illa iyaka ka ce wani ne yi maka wannan ni'ima din to afala yashkurun ba su gode ba su lura da wannan mana wannan ni'imomi ne na Allah su godiya gare shi su ce to lalle tun da wanda ya hore mana waɗannan dabbobi mai iko ne kan komai kuma lalle da ba ya hore mana dabbobin nan ba da ba da rayuwa za ke mana wahala rayuwa za ke wuya inda a ce ainihin da dabbobin nan ba an hore su bane amma shi sun ba ma'anan horewa an sauƙaƙe su suna biye da mutum da ainihin an yi musu suna da wahasha kama a ce kamar damisu suke da zakoki wanda su ba su ɗaukan irin waɗannan to da ainihin kuma ba za mu amfana da su wasansa sai dai a yi ta faɗa ba za a yi sarrafa su yanzu da a ce nonon damisa ai kaga shan shi zai wahala to kaga dama sai sai dan adam ya manta da nono kawai ba zai shawo ba ke to kaga amma so inda sai aka kore su kama dan adam duk abin da yake gani in yana gani abin da Allah ke masa shi kuma yana neman wani daban ba Allah ba ya taimaka masa wa takhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunfaru su roki wasu ba Allah ba ko sa taimake su to suna neman taimako amma wajen wane wajen wa suke neman taimako wajen wani Allah sai suka riƙe wayansu abubuwa ba Allah ba suka ce su ne su ne iyayen gidi sai suka hada da su waɗannan abubuwan da Allah a matsayin duk iyayen gidi ne suka yi musharaka da su a wajen bauta la'allahum yunsarun domin su taimake su fata suna fatan waɗannan abubuwan da suka rika ba ubangiji ba su taimake su to Allah ta'ala ce la yastati'una nasrahum wa hum lakum jundun muhdarun ba za su iya taimakon su ba su kuma ma waɗanda suke neman taimakon wanda ake neman taimako wajen su din yayin gijin to gare su jundun muhdarun ainihin runduna ne za a tattara su da yawan masu fassaran da can zaka ga an ce gumaka ake nufi ba su taimakon masu bauta musu kuma gobe kiyama wa hum lahum jundun muhdurun za a tattaro su innakum ma ta'budun hasabu jahannam antum al-hawaridun law kana hadhi da ce da ce da tattaro sai aka ce su ne wa qulu hannasu wal hijara sai aka ce ainihin gumakan da ake ake suke bauta masu ne za a zo da su su zama gumagumin wuta da ake kona yan wuta da shi duk da yawan fassara ka har ma an ce ibn zuba'ara da ya ji an ce inna kuma mata abudu na hasabu jahannama sai ya zo ya ce to ka ce da mu da abin da muke bauta ma duka wuta za mu je to kuma su ne ma iraren kona mu to ai mu muna bauta ma mala'iku ne kuma ka ga nasara na bauta wa isa to mun yadda mu je inda mala'iku da isa suke sai suka fashe da dariya to har Allah ya yi musu rabiyar ce ma darabu laka illa jadala wannan misali masu kawo shi ba sai dai kawai neman ji dadi amma sun san ba waɗannan ake ne ba to tun farko ma Allah ta'ala ba ya bukatan ya ɗauko gunki ya kai jahannama ya kona shi da ya zabe ko ko dutsen da aka yi ana ko itace ko katako bai laifin ko wannan katakon ballantana a ce shi ne aka bauta masa ko dutsen da aka kankaro aka yi sifan mutum da shi ba bukatan a ɗauko shi a kai shi zama shi za a ƙona abin nufi shi ne wanda suka ce a bauta in ba kuma ta ba da karatunmu na na baya mai muka ce dangane da fassaran alam ahad ilaikum ya bani adam allah ta abudu shaitan innahu lakum adu mubin in ba manta ba karatunmu da baya mun kawo ruwayoyi muka ce ma'anan nan mai shirki cewa ja'alha ibadatu shaytani li'annahu al-amru biha al-muzayyin laha لأنه الآمر كي لأنه الآمر بها والمزين لها أن ميدا بوتن ونن الله أمتعين بوتن شيئا duk wanda aka bauta ba Allah ba an kira shi da domin shi ne al'amiru bi hawar mazayyin rabin shi ne yake umarni da abauta ma wani Allah shi ko mai zayyana mutane wa qad sabata anna kulla man aba al makhluqa fi ma'siyati al khaliq faqad abadahu ya tabbata cewa duk wanda ya bi mahaluki abin halitta abokin halitta akan saban mahalicci to ya bauta masa كما قال الله عز وجل اتخذوا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله kamar yadda Allah ta yake cewa sun riƙi malamansu da shekunansu a matsayin iyayen giji ba Allah ba domin sun halatta musu haram sun haramta musu halas suka yi musu da'a to duk wanda ya bauta ma wani duk wanda ya bauta ma wani Allah to ya bauta wa sararsa wanda ya bauta wa sararsa kamar da Allah cewa kafar aika mani ta hada ila hau hawahu to wanda ya bauta wa sararsa ya bauta ma sheda har ba muna maimaita mana karatunmu da bayani a cikin kafi daga imam sadiq alaihi salam ya ce man afa a rajulan fi ma'asiyatihi yani fi ma'asiyatillah faqad abadahu wanda zai yi da'a ga mutum akan sabawa Allah ya bauta ma wannan mutum waman daga kuma imam bakir yana cewa man asga ila na cikin faqad abadahu duk wanda ya saurari wani mai magana duk wani wanda ya wa'azi ka ji ka saurari shi ka bi shi to ka bauta masa sai ce fa in kana nafiqu yarwi anillah faqad abadallah in shi wannan furucin yana yana rawaito abinda Allah ya ce ne to in ka bi shi ka bauta Allah wa in kana nafiqu yarwi an shaytan faqad abada shaytan wannan ba mun tare na maimaita maka karatu ne bayani saboda haka wa hum lahum jundun muhdarun su ne ne jundun muhdarun gumaka ko wanda suka ce a bauta wannan Allah yawa su ne innakum wata abudun hasabu jahannam abin da yake nufi kenan kaga bauta tana kuma ga wanda ya umarni a bauta ne na'am ga gunki sassakakke amma shi gunkin ne shi a bauta masa wa ya ce a bauta mu gunki mutum ne mai magana mai ji da gani ya ce wannan ubangiji ne kamar samiri ya ce hada ilahukum wa ilahu musa fannasi sai suka bauta ma mariki da umarnin wani ba samiri kaga ba samire in nan kaga shine ubangijin su ai a hakika saboda ka yan bautan mariki da su da samiri su wuta za su shiga tare saboda haka shi ko wannan gunkinsa aka matsutsuka don karma musa ya tattala ya narka mace shi zinare a ce kawai ya mai da ubangiji don ya sayar sai ya kona shi ya mutsutsuka shi ya watsa ruwa an gama to haka nan duk lokacin da ka ji an bautan wani Allah mutum ne ya ce ai to shi mutum din shi aka bauta mu ko ba lura ba yawa to su mutane suna neman taimako wajen wani ba Allah ba wajen wani ba Allah ba to su ko waɗannan da suke neman taimakonsu ba za su iya taimakonsu ba kai bilhassil ma da su da waɗannan mataimakan da suka ɗauka mataimaka ne to za a tattara su gobe kiyama a kai su makoma guda ohun jundun muku baro za a tattaro su runduna guda da su da abin suke bauta ma kaga wannan abin da suke bauta ma ashe a kilai ne wanda aka sa mata kalifi taklifi na shari'a aka kallafa musu imani su aikin kirki suka ki suka ce su iyayen giji ne a bauta musu su taimaki wani na'am shi shi boka da zai ce maka da aka je neman taimako wajen boka boka ce ya maki mai ne ne a yi zan taimake ku shi kenan ka tafi abinka duk bukatan ka na biya maka boka mutum zai ce eh shi ke nan ce ka tafi kawai na biya maka bukatan zai yadda sai ya matsa wani abu ce tsiri sai ce aljini ya ce ka ko ko ma'abu da aka masu nika da sai ce yanzu an ce yanzu ka kawo ainihin raƙuma bakwai shanu bakwai awaki bakwai tumaki bakwai kaji bakwai kwai bakwai kaza ba ya dinga lissaftawa zai ka kawo yanzu sai matsa abin ya ce tsire ce ka sai sai kuma sai kana neman taimako ko ya kula to duk sai ke wannan amma shi ne ke wannan babaro bai kila ma ka ji murya ko ka ji wata iska ko ai hada wa'in abubuwa duk daidai gashi nan dai to sai ka yarda to ka je neman taimako wannan wannan wannan wannan ayan tana magana da typical mutane masu neman taimako ne wanda suka je neman taimako taimako ma suke ce mashi ci ai wannan mutumin yana taimakawa za ka ga akwai wasu suna da shagunan neman taimako idan ainihin kana bukatar neman taimako akwai kantin taimakawa in kana da bukata kamar kana son ka ci zaɓe haka misali zaɓen nan da za a yi kana son sai an ci da kai to akwai masu taimakawa to in ka je can tana yiwa su ce maka ainihin ainihin sai an hada da abubuwa kila ma har da soyan ka kai da waɗansu abubuwa duk an za a taimaka maka to sai ka sai ka samu sai ka ci zaɓe kuɗi ya ta zuwa shi kuma wanda ya taimaka maka sai ka ba shi ɗan wani abu a irin wannan masu neman taimakon ne ma wani wani gwamna yana son ya zarce da bokan sai cire sai cire kansa sai je ga boka sai cire kai ya aje a matashi sai ga dan ya ma yana magana sai ta zai gudu sai bukan ya rike shi ce ayin ka gudu ba za ka zarce ba ke zauna sai ga ya ga ga zan ba kai kan boka yana matashi yana magana ce haba ai ya dauka lalle zai taimaka masa amma da bai ci zaɓe ba sai ce an cuce shi to lalle su abin takaici da al'amar mutane sun imani da irin wannan taimako din kwarai da gaske har ma shi wannan saboda saboda ya ya ya dogara da zai zai zai ya sami wannan ya taka dayo da aka ce mashi kana cin zaka ci zabe zaka ci zaben nan ko sai ce eh to dai da dan ne ba da ba shi ne zai ci ba sai ce ka kaman wani dan wanda zai takara da da Allah kawai ya dogara da Allah kawai ya dogara to shi ya ga shi ya taka dahir ya ya rike wanda ya wuce Allah shi wannan kawai da Allah kawai dogara to kaga lallai gayin imanin mutane da wani Allah yana da ƙarfi sosai inda za ka ce masa Allah sai gaba su yadda ba sosai amma inda aka masa wani abu sai ga sun yadda to da masu kuma ba da taimako amma suna cewa na Allah ne amma sai an yi kaza da kaza da kaza sai mu ce to shi Allah nake bukata ai kaza da kaza yanzu abun kuma sun kauce mu hanya to la yastati'una nasrahum in kana neman taimako wajen wa zaka nema eh wajen Allah Allah ta'ala ne kawai ke iya taimakon ka wa'annan da kuke neman taimakon su ba za su iya taimakon ku ba kuma burama shi kenan wa hum lahum jundun muqdarun me ma'anar wa hum lahum jundun muqdarun ma'ana su da wa'anda suka bidi taimako wajen su din duk za a tattaro su kasa ko aka tattaro su wannan wata ran za a tattaro su ran lahira in ka wuza an ta wasu aka gansu da sarƙoƙi ka san inda za a nufa na kana iya da ɗan taimako wajen wani Allah yanzu a nan kai imani da wannan ka yarda da shi ka abinka amma da kai da shi za a tattara ku a saku a sarƙa guda a kaɗa kuma koma guda gobe kiyama domin ba taimakon ka za su dade su ruɗe ka amma ta hakikana mu ce mu to ya za a yi wannan abin da suke cewa suna yi shi zai iya baka abin da kake da bukata su ta yansu abubuwa wanda zai mutum ke sai ɗauka shi ke nan da gaske ne ke su ke inda mutum ya hankali to mai ne ne ke biyan bukata in in Allah ne ke biyan bukata sai an yi wannan kama a ce a samo raƙumi a bizne shi a tsaye a haka ya mai zuƙuƙuƙu raƙumi da tsawon shi a haka ana a bizne shi kawai da ransa to tambaya mun ji an bizne raƙumi da tsawonsa to yanzu me ke biyan bukata Allah ne ya ga an bizina raƙumi ya biya bukata ko ko shi raƙumin ne da ya mutu a cikin ramin sai ya zo ya biya bukata ko me ya faru kai na bukatan take biyo amma da sun imani da irin wannan kaga abin da suke ba yadda za a yi wannan sai ya zama sami biyan biyan bukata amma ba a yi musu wannan ba su yadda shi ne abin da suke imani da shi ke to shi kenan ku bi ɗife mako inda ku zaya mako in wajen Allah fa lillahi alhamdu kun kama da in wajen wani Allah ne wahum lahum jundun muhdarun yawa da ku da wanda kuka nemi taimakon nasu duk a hada ku a da sarkoki gobe kiyama ta taro ku fala yahzunka qawluhum kada zancen su ya bakanta maka ya bata maka rera kyale su ma'ana karka damu wannan lallaci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ta maganganu shi yana gaya musu gaskiya maimakon su fahimta suna ta watsa maganganu marasa daɗi suna barazana kuma sai Allah ta'ala yana lallashin manzon sai yana cewa karka da mu da abin da suke faɗi inna na alamu ma yasuruna wa ma yuluna mun sa abin da suke koyawa da suke bayyana don wanda suke bayyana wani makakken maganganu da kaɗan ne wanda suke ɓoya ya fi yawa a koye ko me suke shiryawa ana na ana shirye-shirye cewa in ba an kashe wannan annabi bane ba za a zauna lafiya ba don yadda yake maganan nan yara na sauraro tsaunin duk ƙarshe duk za a tsayaye a bi shi ce to a ɗauki mataki kuma kashe shi kuma hujjidali ne a kar a kashe shi kuma a yi rigima da mutanen su yana da mutane ba su yarda ba sai a ce to a san yadda za a yi a ce a yi an haɗa wata rigima ne ba a sani ba a ce kuma ana cikin rigiman sai kawai sai mutu ko kuma ainihin bari mu nau'in su tis'adar adin da suka zo su su kashe النبي صالح وكان في المدينة تسع راتب يفسدون في الأرض ولا يصلحون suka yi rantsuwa cewa za su je su kashe shi ne su ce su ba san waye kashe ba sai ka aga za a ce waye kashe salu har su ke da masu zo su kukan karya to suka yi maka suka yi kulli Allah ya nasa to wannan ko daga jin wannan mun sa abin da suke bayyanawa na wayannan miyagun maganganu a zahiri da barazana mun kuma sa abin da suke kullawa kutun kutun din ya za a yi a kashe kare duk su huta mu za mu yi maganin wannan awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun bin shi mutum bai gani ba mu muka halicce shi daga asalinsa daga nutfa na nutfa da hausa suka ce wai digon mani amma gaskiya nutfa ba digon ba digon mani ba nutfa digon mani yana dauke da abubuwa yan matsatsaku masu yawan gaske wanda daga shi ake mutum shi kuma wannan ne asalin mutum nutfa wanda digo ɗaya zai zama yana da ɗaruruwan wayannan ba shi gaba ɗayan digon ne za a ɗauka amfani da shi ba wani abu ne mai motsi ɗan ƙid wanda ido ba ma zai iya ganin shi ba sai an sa gilashi mai kamba ma abu sannan sana'ar su suna motsi da yawan gaske ɗaya na kasa a ɗauka daga nan ne mutum sannan kuma sai ya koma gudan jini sannan ya koma tsokar nama sannan a yi kashi a tufatar da shi da nama sannan a fayyace shi tayi sannan a hura masa rai sannan ya fito jariri rarrauna baya ji baya gani baya fahimta sannan a sa mishi ji da gani da fahimta sannan ya rika hankalta a hankali a hankali ya yaranta ya samartaka ya zama ɗan sagari ya kuma miƙe har ya zama mutum sannan kuma ka ga yanzu ya zo yana ta huci kar a kawo masa wargi wai shi babban mutum ba ya ganin cewa shi ga asalinsa ɗan dunkulen abu wanda ko dan da ma aka haife shi ma daga tayi aka haifo jariri ranar aka kyale shi ba abin da ya mallaka ma kansa amma shi ne ke wata wannan husuma din yana ta gaddama cewa shi ya ma za a yi mutu a tashi wadda raba rana masadan wanda sai harka ya ba mu misali ya manta halittarsa yau wato yanzu ya kawo misalin da zai nuna cewa ba zai yi a tada mutum daga matattu ba mai wani misali ya baya kala man yuhil idza ma yuhirami yace wane ne yake raya kasussa alhali sun rududdige sun murmushe sun koma ƙasa wa zai iya raya su da a tafsirori daban-daban an kawo ruwayan cewa akwai wani mutum sunan shi ubay bin khalaf ya ɗauko ƙashi tsohon ƙashi ya zo ya tsaya gaban manzo Allah ya ce yanzu kana nufin Allah zai raya wannan ya nuna kashi da sai ya motsa tsaka kashin sai motsa kashin ya zama gari gari ya tsayar tabbata hannun ce yanzu wannan ne da a dawo da shi ya zama mutum nan a wannan shirin bai kawo sunansa ba amma wura da masu ci sunansa ubay bin khalaf wanda shi kaga yana yana kawo proof yake kawo ko ba ba yan ibrahani yayi da irin nasa mantiki din ya za a yi kashi ya dawo da rai yawa ya za a yi dawo mutumin da ya mutu aka sa shi a ƙasa ƙasa ta cinye fata ta cinye nama sai ya zama kashi kashin ma yau da kullun ya rududduge yanzu aka ɗauko shi ya yi rauni aka murmusa shi ya murmusu ya zama gayi aka kakkaba to shi ne kuma zai ba mana da rike nan to wannan misalin da shi ya bayar shi ne ta Allah ta ya ce wadda raba lana masalan wannan sai ya halka ya manta halittarsa to wannan shi wannan mutumin da kake ce kake cewa ainihin ya ra'ayi ya rayu to ta ina ya fito ga can daga ina yake in ya tuna ina asalin mutum shi wannan dinnan da ya zama kashi dinnan kafin ya mutu ya zama kashi da menene ce ce mutum ne kamal kafin ya zama kammalalle mutum da ya yake haka nan haka nan dama yake kammalalle a ya girma ne a ya kai haka to daga ina girma tun daga jariri to daga jaririn daga ina ya fito daga ciki to a cikin ma daga ina a koma dai ana nan sai a koma daga nutfa yanzu to waye shi daga nutfa din kafin ya zama nutfan ina yake yanzu za a haifi wani jariri mukaddar za a haifi wani jariri ba ma nan bar ma mu ce ma nan da shekara biyu kar ma mu dauka da tsawo nan da shekara biyu za a haifi wani jariri to ina yake yanzu to akwai wani gawayi da yanzu a daga wannan gawayi a ce kaga wannan gawayin shine zai zama wani ko ta tsakuwa akwai akwai wani abu kaga an same an samar da shi daga rashi ba wani abin da ya kai rashi kaskanci daga babu daga babu aka sami igwamani daga shi kuma aka yi tsokan nama gudan jini a tsokan nama kama kama har aka kammala halitta na aka fito da shi sannan kuma ya girma ya girma ya girma har ya kai wannan to wane ya biye wannan wa ya samar da shi daga rashi wa ya girmamar da shi din ko ko shi ya shi yayi makansa wannan ko ko wani ne ya masa ba Allah ba kaga da wannan ya nuna kenan tunda dai asali wani ne ya to to wanne ne yafi ban mamaki dawo da rududdigaggen kashi shi ne yafi ban mamaki ko ko samar da shi tun babu wanne yafi ban mamaki samar da shi tun daga babu wato kenan da yana da tunani da sai tunanin cewa to ai ya aka yi samu ba ya aka yi za a dawo da shi ba a cikin intijaj an sami ruwaya daga amirul mu'minin alaihi salam yana cewa da shi ya wannan ma an sami ruwaya daga imam ja'far sadiq alaihi salam shi ma cewa ruhi ba zan karanto hadisin ba na dan tsawo ruhi na zama a mahallinsu rayuka na zama a mahallinsu idan ran mai kyautata aiki ne muhsin yana cikin haske da yalwa ruhin kuma mai muna na aiki yana cikin kunci da duhu ruhi rai domin shi mutum rai ne da jiki a wajen mutuwa ana cire rai amma shi jikin shi jikin ne ake haƙa rami a saka amma ba ran ba amma rai ana cirewa ne to rai shi a shi dama an hora shi ne a jiki tun a cikin uwa bayan kwana arba'in su uku to sannan a hora rai sannan zai lokacin za zai fara motsi to yanzu kuma mutuwa ana zara rai to ran yana in ma dai rai ran mai kyautata aiki ne yana cikin haske da yalwa ko kuma mai nuna yana aiki yana cikin duhu da kunci to jiki kuwa shi ke zama turbaya yanar ke zama ƙasa kamar da dama can da ƙasa ɗin aka yi mutum tun asali babanmu adam da ƙasan aka yi shi to abinda namun daji kan ci a cikinsu in ma za mu kaddara ko naman ko ko ko abin nan damis damisoci ko ko zakoki sun cinye mutum ma in ma abin su ci mutum ne su cinye to da kuma abin da ƙasa ta mutsutsuka da wanda ya fada da ruwa da komedi yana nan yana nan a ainihin koda ya zama ƙasa to abin da yake dama can mutum ne ko kuma kowace halitta ne yana nan kamar da wannan yana karanto muku tarjaman abin da yake a ruwaya mai tsawo a cikin ihtijaj akwai shi amir rumi ne ka faɗi wannan yake cewa jiki wanda ke da rai yakan zama kamar bi manzilati zahabi fi turab yakan zama kamar zinare ne a cikin ƙasa kun san idan idan a yadda ake ɗebo tsakiyar ta ma misali masu masu tattara ƙasa su za su ɗibi ƙasa sosai su dafa su fidda garin su fitar da dutse daga cikin ƙasa ɗin wanda yake nufa a cikin ka ɗebo ƙasa in ka ɗebo ƙasa wannan a ciki akwai abubuwa a nasir daban-daban a cikin ƙasar da ka ɗiba akwai duwatsu akwai ƙarafa akwai abubuwa daban-daban a ciki a cikin ƙasa ɗin masu masu neman ƙarfe ai ƙasar sukan ƙona shi ƙarfin ya taru ta yadda ainihin ƙasa zai sama dutse mai nauyi abin nan ƙarfe mai nauyi ƙasar su tattaro wannan to ya haka nan jikunan mutane yakan zama tamkar duk da yake unsur ɗin da jikin mutum ko da yake zai zama ƙasa amma ya bambanta ya a cikin ƙasan yana nan yana nan ya bambanta ko a lura ba unsur ɗin da yake asalin shi jikin mutum ne a cikin ƙasan ya bambanta ko da mutum ya ɗauko ƙasan ba zai iya cewa wani ɓangare ne jikin mutum ba na wani bawan Allah ka ce in ya ɗibi ƙura a gaba a ƙawan ce to ya kai wannan turɓaya haƙorin wane ne kai kan wane ne idan wane ne kuma kai mace saboda yawa akwai wani ɓangare na jikin mutum a ciki baka san kowanne ne ba yawa to amma yana nan su a nasir din su ba yana nufin wai kai da dun baka sani ba sun bambanta ne dubi kasa mani da akan akan yi ruwa sai ka ya fito da iri akwai ashe irin ya fito da ciyayi ashe irin ciyayin na nan a ciki inda waɗanda suka san tantan in suka ɗibi kasa ce wannan iri ne na ciyawa kaza wannan kuma kashi ne ya narke wannan kuma wata laida ce wannan roba wannan itace wannan kuma nama wannan kaga wannan ido ne yana na duk abin da aka yi komai da kai zaka ga tarin kasa amma kowanne na wanda aka yi komai ne ya bambanta to a ilmin Allah sananne ne to shine yake cewa to shi jiki mai rai yakan zama tamkar zinare ne a cikin turbaya fa idza kana hina al-ba'si in lokacin tashi yayi mutsiratul abdu matsarun nushu sai ai ƙasa ruwa na ruwan tashi fatar bul ardu sai ƙasa ta ta ainihin ta girma wato ta zama kamar taɓo ta cika da ruwa sannan kuma in ruwan nan da ƙasa nan ya haɗe ya zama ruwa to duk abin da yake na na jiki mai rai shi sai tattaru tamkar zinare a cikin turbaya kasan ina a cikin akwai garin zinare a cikin turbaya ana iya tattara shi a fitar da shi yanzu ma gashi a wannan lokaci namu ana yi da injuna daban-daban za ga a juji da ake bai yawo bai zo nan ba amma a wani sawa jujin da ake zubar da karkace sai a kwashe shara din sai a je a kai shi wani wuri sai a kai wani inji ya nika shi ya zama shi kamar dusa to kuma da yake shi cikin shi kayan sharan da muke zaura a juji akwai laidodi akwai kwalabe akwai kwalaye akwai gasanan so shi kenan da karafa to shi kenan aka ji aka nika shi ya zama tamkar dusa sai kuma abi da shi ta wani irin wani irin wuri da zai bi akwai raga-raga da akwai akwai mayan karfe duk sai ya kwashe duk karafan da ke ciki kakakaf sai sauran ya wuce duk abin da ba karfe bane zai wuce amma duk da yake karfe ne sai sauka a wajen karfen karfe kawai yake kama sai a tattaro karafan a dunkula kuma a je a yi kayan karfe akwai kuma mayan roba shi kuma duk abin da ke roba ne sai kwakwashe robobin kanka akwai mayan kwalba duk sai shi tattaro duk sauka shan sai a je kuma ana hada narka a sake yin kwalabe ko walwalfa to yanzu yanzu haka na aiki sai a yi recycling wa'annan a koma da su a sake na katako ɗi duk wa'annan ana sai a rarraba su a rarraba su sauran wanda ba a da bukatar su ne za a watsar a matsayin shara amma duk in takarda ce za ta koma za ta koma a tattara sai a koma a yi wasu abubuwan takarda laidodi a kan kuma a yi lasarar laidodi karafa haka nan kadalik to zance ne na Allah wanda ba ba wani abin da ya shiga ciki na rudani ko akwai tunanin wani ko na da zance ne sun tsada daga wajen Allah فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب to tambaye su wa ya kai wannan manzo tambaye su wa'annan mutanen da suke cewa ba za a tashi bayan mutuwa ba suna ganin iya iyaka rayuwar duniya ne in sun mutu an gam to tambaye su su suka fi tsanani a halitta ko ko abin da muka halitta su da suke ganin ba za a tashe su ba to halittarsu ne ya fi ko kuma abin da mu muka halitta tun da su ba suna halitta ba ne wato halittar su ake nufi ba an halicce su bane da me aka yi su da me aka yi su inna khalaqnahum min tinin lazim mun halicce su ne daga yanku mai tauri mai kamewa wato ainihin an kwaba yambun wani bangare nasa na hada da wani sabanin kamar ka ce turbaya masala turbaya ba in ka daga zai sheke ne inda ba a kame ki ba amma yin uku an haɗa ɓangarensa da ɓangarensa ya zama karba to ma'ana kaga su bai wanne ne ya fi wahala tambaye su wanne ya fi wahala halittansu tunda wani ne ya halicce su halittar su su da aka yi su da yanku yankun kuma mai wanda yake kwababbiyar kasa wato tana ana tana toshe ana jijiya to wanda aka yi da kasa aka kwaba kasa aka yi shi to shi ne ya fi tauri yake da wahalar a dawo da shi ko ko ma halicce shi ma tukuna ba halittar su tun da an yi shi to yin sa ne ya fi tsanani ko ko sauran halittar da muka yi ba kaga ana ba da labarin an sha halittu ba kaga akwai cikin halittun akwai saman duniya akwai sammai akwai ƙasa a kuma inda ya ce ainihin ya ambaci mala'iku kamar safat inda mace ya ambaci mala'iku da sammai da ƙasa da mashariki da magarib da kawakib da sha'ar duk kaga halittu ne daban-daban wanda Allah ya yi to su wa'annan halittar su ne da su da mutum da halittar mutum wanne wanne wanne ya fi yau halittar samai da ƙasa da sauran wa'annan sun fi halittar mutum sai in ka kwatanta zai ga shi mutum nan karamin abu ne a cikin in ka kwatanta da sauran halittu amma shi ma amma halittar Allah ɗin to amma kuma shi ma ba shi ne ma wani wani abu ba yanzu dan adam bisa abin da yake gano yana ganin shi ba dan ba komai komai bane a doron ƙasa ɗin idan in ya kwatanta kanshi da abin da yake gani a sama sai ga kawai ya kan ganinsa kwanan aka ce sun gano wani galabi ko to sai nuna ashe ma duk inda dan adam ma ya sani dan kankani ne duk sanin sa da yana ganin yana da ilimi dan kiti ya sani a cikin halittan Allah bai mafi bai san kami ba yana da ƙara ilimi yana gada bai san kami ba ashe shi dan kankanin abu ne dan karamin alhaki to amma shine yake ganin cewa to ya za a tashe shi to wai wanda ya wa'annan halittun shine kake ce mashi ba zai iya ba zai ba zai ta da kai ba a baya a karatunmu na baya karshen ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhil idama wa hirami qul hi alladhi ansha'aha awwala marra to kaga na farko ma shi kansa cewa mai da da a tashi mutum daga matacce ya kamata ya ce ya ya kai aka yi shi saboda yin sa yafi ban mamaki fiye da dawo da shi to kaga nan kuma sai aka nuna masa wani abu daban to shi ma kansa menene a sauran halittu kwatanta shi da sauran halittu dan karamin alaki ne a kwanta da sauran halittu hatta da yan kanana domin wani lokaci wani abin alajabi shine su yan kananan halittu nan sun fi ma sukan fi ma mutum ma ban alajabi kamar kamar dan karamin kwaro kamar kuma sai ka ga duk abin da yake a jikin mai rai shi ma yana da shi shi ma yanzu ka ga shi dan kitin nan amma akwai hanji da hanka da huhu da kobi yana da su a cikin to nasa ba zai mamaki ba kuma yana tunani yana da ido da kunni da sauransu in ka tsaye su ma suka hau hannunka da yawa za ka gamsu amma kuma kowanne sai yana da irin wannan to kaga inda inda zaka dauki kuma ya ce yanzu ya za a yi a ce na mutu na dawo ai za ka yi za ka yi maka dariya ne ma kai ma ko kace kai din nan ai ni din ka da kai to ballan to kai amma kai kana ganin kai ya za a kai ka mutu ka dawo kai dan adam ke bal ajibta wa yaskharu wato wannan abu hidabi ga annabi kai kana mamaki wato anta ta'ajab min kufrihim bil ba'thi وهم يعجبون من إيمانك به بل أجبت كي كي ماماكي كي كان ماماكي كي كي كي منزو كان ماماكي تو منين إيه منين أبن ماماكي wato kan mamakin mamakin da suke kira su suna cewa za a su su su su ya za a mutum ya tashi bayan bayan ya mutu wai yana mamaki ne to shi kansa wani abin da yake faɗi ai abin mamaki ne kai ne kake mamakin wannan kai abin mamaki a ce mutum yana yana musun tashi to shi ne Allah ta yi zuwa kai wani ajibta kai kana kana mamaki to su wakum ya ajabuna min imanika bihi to su kuma suna imani yadda yadda suna mamaki yadda kai yanzu kai ka da cewa mun mutu aka yi kai ka yadda wasu ma suna mamaki bari ma ai ma sun ma tsara wa ya karu suna ma izini bayan mamakin ma suna izini wannan ta kabili da yake a magana a kunshe yake sai aka kunsa shi bar a jin ya tsaro kamar yake cewa a wani wuri in ta ajafa ajaban tsaro ai ba ku na ba mu wasu rama a wannan wajen idan fa in kayan mamaki to an mamaki ne ma maganar ta su su kansu wato maganar su abin mamaki to su kuma ba kawai ma mamakin su zan kai kai da an mutu za a tashi to ba su tsaya nan ba har da izgil suna izgil da kai wadda wannan har una bi nukum hal na da ukum la bi rajulin yunabbi ukum annakum da mu yakmu kullum wazzabi innakum la fi akthara ala la kadu an khan bihi wato sun suna tattauna ya ce su nufi ce mu nuna muku mutumin da yake cewa in an mutu tsakan kun mutu an sa ku a ƙasa kun rududdige wai za a sake a dawo da za a dawo da ku kuma wani halitta in ce a ba wani goya ya ce Allah ne yake to gaba ya yi Allah ƙarya ne ko kuma dai ba lokaci to wannan abin da su sai wa kaga hadda inji hadda inji wai ba zikru la yadhkurun in an wa'az in an an masu wa'azi ba wasu azabtuwa ko da an tunatar da su aka kakkawo musu hujjoji na hankali aka tunatar da su maimakon su gane a in aka tunatar su ko aka nuna musu kamar aka kawo musu hujjar su ai ba mamaki bane za a tashi ba mutuwa kun ga kaza kun ga kaza kun kaza wanda wanda ya wannan ai ciwon ya fi ban mamaki fiye da dawo da halitta shi kansa halitta ma mamaki shi ne ya kamata ka ji mamaki ba dawo da shi to su kuma aka kawo musu in sojoji akan da ya nuna hujjan tashi bayan mutuwa ba sa amfana da wannan saboda balada balidanci da karancin fikira kawai su sun tsaya akan cewa abin da ransu ke so ne kawai da su amma wanda aka mutum yana da hankali aka tattar da shi hankalinsu zai tuna to ne abin mamaki halitta da faran halitta ko dawa da shi wannan fi bai mamaki in ka tambaye shi in ya ga alaman za ka sa shi ya faɗi gaskiya sai ne mai faɗa yace kai kai shi kenan kai kai ka ɗauka za a tashi da shi da bai ta wa idza ra'aw ayatan yastasirun in sun ga aya sai su izgiri da aya din maimakon ka san ayan an ganta me kamata a yi a sa lura a sa hankali a ɗauki darasi وقالوا أيضا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين suka ce a wannan sihiri ne kawai bai an nuna aya din da ya nuna musu suka fahimta sai ce kawai wannan sihiri ne a sarari wato an yi musu irra'ilin aka nuna musu wani abu waƙiya kamar haka ne amma kuma ba haka ba hatta ma an sa su sun yarda suna ce an sihirce su idan mutum ya je ya ce to bari ya je tattauna da annabi ba kar ka je ka tabbata kada ka san sihirin na shi zai su tada da kai ba sai ce haba ba ina da hankali na sai tattauna da annabi sai ya ce gaskiya mutumin nan abin da yake faɗi gaskiya mutum sai a wa sai ya ce ka cewa ba san mu yi mai san mu ne ga iya wace yi kenan kai kuma san mu ya dama ka ai maka zai dama an ce maka ba a sauraron shi ka je ka saurare ka irin ta suka ce wannan sihiri ne ai za mu tuna wa kunna turaban wa idza ma aina lam yaqufu yanzu in muka mutu muka zama turbaya da kasusuwa turbaya da kashi mun baje kenan haka ma kasa mun mun rufe mun tsotse mun baje mun zama kasusuwa naman ya tafi ai na lamu gufin da kuma za a taso da a ce kuma wani mutum ya dawo awa a ba una ta awalin to hada iyayen na na farko dole suka wuce nan da iyayen mu da kakannin mu da kakannin kakannin dole a dosu ma dole a ce a daddawo dole za a dawo qulna am wa antum dakhiru ka ce masa na'am ka ga masa eh za a dawo da ku da kuma iyayen naku na farko duk gaba da to kuma ba da na za a dawo yanzu fa ku ku manya ne ku manyan kafa kuna tattauna kuna da yaron na gawa kuna gudanar da mulki kuna shirye-shirye da ba zai kama waye ba na a bashi kaza da wani tabo to kaga wannan yanin kuna ganin kuna da izza kenan to a ce ko antum dakhiru kuna kaskantattu in za a dawo da ku kuma a ɗaure ku da sarƙoƙi kuma yanzu ba ba katakus ba sai sallamawa kawai nan kuma kuma nan kuma ai muku hisali ka san anan anan gidan taurin kan da sauransu anan an kyale mutum ne ko har ma Allah ya auko manzo shi mutum ya ce mu manzon ƙarya yake aka kuma kyale shi to amma idan aka taso zai ce ƙarya ne in za a yi mutum za a je darin na dawo house of assembly a tattauna yan majalisa ya fi makaru security za a yi mutum yadda ya kullu ma al'amari a magance shi nan ya bal humul yawmu mustaslimu nan kuma shikenan za su zo kawai wanzu sai ba su da tabo sai da aka ji su kuma a nan ko an kyare kai yi abin da ka ga dama an taso ka wa za ta so da ku antum dakilu fa inna mahya zajratun wahidatun fa idahum yanzuru ƙara ɗaya ne huri da tsawo ke ƙara ɗaya zajira tsawa tsawa ɗaya rak sai ga shi kuma duk ga suna ganin juna wani ne ka ga shi mun ɗago ɗin ba wai su sun ɗauka tashin ƙiyama ɗin za a ga ɗan gaske ne ana ta taso a ce ina wani ne ai ba a gan shi ba a ce kai ya kai ne faru a ce ai ƙasansa ya riga ya rurruge a ce a tattaro shi mana sai a ai kuma ina aka yi haƙorin a ce ga shi kuma wawulo ba ya da haƙorin a nemo inda aka kasan hakurin ce to ai ya zama toka ce ai na tokan yayi mai a ce ai murmur a ji a ɗebo ai ta fama ai gaban gaske ka san haɗa mutum ba a shekara biyu ko uku ana tsaka sannan a ce kuma to haɗa babansa ba a gasan jidali ne wannan a daɗe a daɗe ba a ga kammala ba to ba haka bane a wajen Allah zanjiratun wa'ida al'amarin sa kun fa yakuni in aka yi huri kawai sau ɗaya ƙara ɗaya kawai shi kenan kawai duk jikin ya haɗe ƙara ɗaya duk ruhin ya haɗu da gangan jikin da an ɗago fa ilahu min yanzuru na kallon wani ana ga ya ta'arafu na bai nawa za ku za su iya gane juna sannan kuma an taso wata rayuwa to huwa na ana shahuri ne biyu kenan da wanda za a yi wanda ke komi da komi fa ilahum qiyamun yanzuru sai ka ranar an tashe su kuma suna sun taso daga makwancin suna a karatun mu da kalu man ba a sana min masu kadina sai a ce da su hada ma wa da rahman wa sarka almarsar in kana ta illa sai hadar ma zajira in ki sai ha ko zajira ko kinaya ne ga kudin kaho da za a yi a tada matattu wa kalu ya wani na hada yau mudi suka ce ya kai shan mu wannan kuma shi ne ranar sakamakon wa dama ba ana ga musu akwai ranar sakamako ba sai a kai can mu ranar sakamakon ne an dago sabon rayuwa ya kai can mu ranar sakamako ke yau na din ke din sakamako ke biyu ainihin ma'ana abin da mutum ya yi a sakanta masa din yana addini da mutum addini addini yana da asali daga wannan ma'anarsa kenan daga nan ne ma ka kirkiro dai bashi duk ana bin ka bashi za ka biya wato kama wani alaki ne da ya rata a wayanka wanda za ka yi to yanzu kuma ranar biya hada yau mulfasul lalzi kuntum bihi tukadzibun sai a ce da su a ce da su masu cewa ya waila na hada yau sai a ce to yau hada yau mulfasul yau ranar rabo ke na mararrabi nan fasul bainal haqq wal batil ranar sakamako din kenan wato ran da za a ranar hukunci yau ranar rarrabewa ne wanda kuke karetawa da shi yinin rarrabewa wani yanzu yanzu za a rarrabe a nan an haɗu an ce an gargaɗe ku an ce ku yi abin kirki ku bar abin tsiya zaɓi na ku kuka zaɓi duk abin da ku ga zama kuka yi to in aka je can za a tantance ranar tantancewa ne ba kuma za a ce ba irin wannan rayuwar da ake a nan doron ƙasa ba shi za a yi ba an ɗago in an ɗago za a rarraba za a raba tsakanin ƙarya da gaskiya ba ma'abotan kowane ba makoman kowane ishirin da zai nazara mu a zuwa jihun wa makamu ya abudu ku tashi waɗanda suka yi zalunci mai ma'anan zalunci a nan shine jarima laifi ke nan da su zalunci kawo kansu da aikata miyagun ayyuka ke in imani da kuma mummunan aiki to ku tashi waɗanda suka zalunci kawo kansu da ire-iren su wa azwajahum azwajahum ana yana nufin ire-iren su ashbahu wato ire-iren su wato jinsin ko irin mutane a tashe su tare za a ma'ana wannan su za a ce musu haka nan mala'iku za a umurta Allah ta'ala ne ce da mala'iku ku tashi azzalumai da ire-iren su wa ma kayan abudun da abinda suka kasance suna bauta mun faɗin ma ta kan zo da ma'ana daban-daban amma kan zo da ma'anan man saboda kuma mun sha faɗa a wurare daban-daban cewa lalle ibada yana komawa ga wanda ya umarni ibada na komawa ga wanda ya umarni ne saboda haka ma kano ya abudu na innan lalle ba gumaka ne da su duwatsu da ina ma zai tsinye ki an tarwatsa shi da kasa ko ina ruwan shi shi yake a bauta maza ma kano ya abudu na abinda suke bauta ba ma'ana waɗanda suka umarce su da ibada ɗin shi ya ɗin ne ɗin su urjin yuhi ba'dahum ba'dan zukhrufa al-qawl buruwa to wanda yace a ibada ga wannan Allah shi aka bauta man an mu'minin shi kamar mu karanta ba ainihin ma'anan ibada wurare daban-daban cewa ibada na koma ga wanda ya umarni a yi saboda haka ma ka wani abudun ba gumaka bane ke waɗanda suka yi umarni a bi wani Allah ke shi yasa ma aka ce masu azzalumai wanda suka zalunci kansu da fantsara ya ce to sai a ce da mala'iku ta tashe su tare da ire-iren su ma'ana ko in su gungun mutane a tara su tare da ire-iren su a tara masu kowane irin nau'in laifi da masu ire-iren su ya ce almaradu bil azwaji fa na al-ashba wanda ba ire-iren su wal ma'ana yusharu gadan al-mushrik ma al-mushrik ومعبوده في كل في مكان واحد za ta shi mushriki da dan uwansa mushriki da wanda yake bauta ma a tara su waje guda min amkinati jahannama wa sariqu ma sariq arawo da barawo duk a ce a tattaro barayi sai a gungun barayi a tattaro masu daga amma nan hasutan azalumai kenan wanda yake ko ba a ga maka ba kaga su kuma muminai kaga nasu faran daban kenan wa'annan azzalumai sai a ce musu to duk nau'in wa'annan su ne ne a ce kaza ne wa'annan ba kaza ne masu boki iri kaza ne a nan gidan duniya an kaje gidan kurku za ka ga akwai sashi daban daban zai ba an ce wannan sashin wa'anda masu jawan hukunci ne to sai ma aka raba su har ma akan yi mafattaran wanda wanda ake zuba da fashi da makami sai a musu ɗauke su daban wasu kuma sai a ce wa'annan kuma wanda aka yanke musu hukuncin kisa su kuma irin su da waɗannan kuma wanda suka fi kowa ne da kamar haka ya ce to a tattara kowane da masu miyagun laifuffuka a tara su da ire-iren su domin azaba nau'in aiki sakamako nau'in aiki ba ma azaba kaɗai ba sakamako nau'in aiki idan mutum wani laifi yake to irin sakamakon da za a yi masa irin wannan laifin ne saboda haka wutan masu kowane irin nau'in laifi daban ne akwai wutan barayi akwai wutan mazinata akwai kowane irin nau'in laifi akwai wutan masu aikata irin wannan laifi to ka gani saboda sai ce a tattara su da abin da suke bauta mu min dunillah fa hadukum ila siratil jahim to abin da suke bauta wa Allah ba ku tattara ku ku shirya da su Allah sai kuma da wannan shirya din da shirya ne ne ko wala ya ubal ila siratil mustaqim ne ma ce Allah shirya kenan to ku nan ku sai aka ce ila siratil jahim yalla tafarkin wuta ku tattara su a tattaro su wato wannan tashin kiyama kenan in za a kai su wajen azabtar sai a ce to ina masu laifi kaza ga hanyar shiga wutan kuna har ma akwai kofofin wata daban-daban da duk ko nau'in wanda masu shiga wata kanan su kanan za su shiga na mu kamar za mu da sanu za mu zo wajen aljanna za mu ga ita ma haka ba da kakan ko kofofin aljanna daban-daban da masu ayyuka iri na kirki daban-daban da su shiga to na ana maganan mujrimai ne to sai a ce waqifuhum innahum mas'ulu a ce ku dakatar da su ku tsai da su za a tambaye su su ababen tambaya sai a tambaye su a ce su malakum la tanasaru me yasa me ku ne ba za ku taimaki juna ba ka san anan duniya ba suna taimakon junansu ba ai ai ta tanasaruna ayyuhal mujrimuna wa kuntum bid dunya mutahabina mutadaminina a nan juna tare kuke jam'iyyar ku ɗaya kuna ƙaunan juna kuna laifi iri ɗaya to yau kuma an tsira ku ana a gashi ana tura ku kuma za ku je gidan wuta ku taimaki juna mana ku ce an ƙyashi ba wuta ku zaɓa ce mun ku ce kawai ku ku ku ta hawa ku ce an ƙi ban ba ce na za ku je aljanna kawai ku yi jima da mala'iku su ce a ce to yau me ya faru yau mai faru ne ba za ku taimaki juna ba ina rundunan ku ne yau ku ce an ƙya shiga wutan mana bal humul yawma mustaslimu ina yau su kan masu miƙa wuya ne ba su da katabo tsana a nan duniya kaman kyale mutum yi abin da ka ga dama yawa amma a ranar sakamako sakamako za ku gani ba ku da iko ranar ikon ku a nan ne nan aka ba ku iko an sakan muku ku yi abin da kuka so to amma a can ba haka ba sannan kuma wannan sun miƙa wuya ba su da kata ba yadda za a yi su ce su yanzu sun yi ƙungiya su ba su yadda su shiga jahannama din ba kuma za su fafata da mala'iku su tsalle ko su tsalle gidan wata din su fice ko su je su shiga aljanna da ƙarfin tsiya zai yiwu ina wannan ba ba anan ai anan ake irin wayannan abubuwa an ba da dama a yana amma a can yana ba su da iko akwai ruwayoyi da yawa dangane da tambayar da za a yi bal humul waqifuhum innahum mas'ulun akwai tambaya da za a yi ma kowanne akwai ruwayoyi daban-daban daga ci akwai cewa da idan a nuna in za ku zo ku ce mana wai muka batar da ku dama da kuna son shirya ai da kun je inda yake kun yi tsare muka kawo muku abin da muka ce kun ji shi da su kuka ce kai dai dai kun ku da abin da ku da ku da ba da abin da kuke so gona وما كان لنا عليكم من سلام لا من إيقاف فقد قالوا يا مكفاك قليلا بل كنتم قوما قليلا ما كما قصدتم أتم قديسوا وحق علينا قول ربنا yanzu ubangiji da ya sauka mu akan wato mu ne ne kuma aka kaddara mu da mu ne da mutum inna inna da bare ku mu ne masu kankara dan anan ne azaba ba na ko ba faɗa ba mun ba yin ayi kuma mun da ma ba su sun shiga wato sun sha azaba to kuma dai yanzu dai kuma ne mu kuma kaddara da mu da da mu da muka bace da ku da muka bata fa agwayna ku inna kunna gawi muka bata da ku da ma mu batattu wato a da su wa'in su wa'in suka fatar suna gaya ma wa'in da suka fatar an daɗin cewa lalle da mu da ku da tsaye bar ganin mun da macen mun da macen da mu da ku da tsaye da saboda mu da fatarku ne muka nuna muku da muka ce shi gani kuma da ce su yi kun su ga gani dama abin da kuke so ke fa innahu yawma sannan su azaba sun yi tare yana tara su alladhina taba'u walladhina tabu da wanda da wanda aka bi da wanda suka bi da wanda suka yi kira ga bata da wanda suka amsa musu sannan duk gaba ɗaya sai a tara su inna kazalika naf'alu bil mujrimin to haka muke yi da mujrimai wato irin ire-iren su da wanda suka kira ga bata da wanda suka ansa musu duk sai mu tara su gidansu daya ka san mai kira ga bata in yi kira ga bata din suwa suke ansa masa to ga mini batatu eh dama abinda suke so kenan yace shi ne saboda haka da da da da jagora da mai bi duk tafiyansu ɗaya ne idan mai kira ya zuwa ga shari'a ya kira masu son shari'a su suke amsa mai kira ga bata in ya kira shi masu son bata su shi suke amsa su suke amsa to aka duk ɗaya ne na'am shi jagora ya yi ya sami ƙarin kamashi saboda ba kawai ya ɓace bane har ma ya ɓatar to su kuma su wanda suka ɓace su ma in sun ɓatar suna da nasu da kullum da ifin walakin la ta'lam a surori da dama kamar a arab haka wani ya zo za su rika cewa ainihin la marhaba bikum antum qaddamtum ghulam ba marhaban gare su ka kaddamar da wannan su a bai wani na sa sa da yana nan gaba bal antum la marhaba bikum to haka nan za su wannan duk lokacin da aka jefa wasu sai sai su zariya sai ce ai kuma batattu ne haka nan sai su haɗu su yi ta zargin zonan su suka batar da su wannan sai kira ga bata wa'annan sun bi su kowa yana da naci laifi da laifin batarsa da batar wanda ya kowa kuma zai sami nasa ninkin da kullum da ya kowa yana da nasa ninkin don shi ma wanda ya wanda ya amsa bata din ai shi ma ya bata to duk komai kuma al'alisarce yake
da mawaki majanuni wato wannan wannan wanda suna nufin wannan manzo ina da lawan waje wai mai mawaki kuma majanuni shine zamu bar iyayen abinda muka ba da iyayen da kakanni sai mu bacci kawai mu koma ba abin da mawaki mai waƙe kuma mara hankali yake cewa ai sai mu koma mu bar abin da muka gada mu koma ga wannan nan mai shirya ta ainihin ba shakka akan cewa majnuni ya fi ya fi alkhairi ya fi fadara fiye da a wajen masu hankali a wajen ya fi ya fi fifiko majnuni gara majnuni ma'ana a wajen masu hankali fiye da wasu wa'annan mutane wanda suka sifata sayyidul kaunai wanda ya fitar da mutane daga dukkan zuwa haske da ba shi ba da su da na da su da na ku ciwon ne shi a ga na ku ciwon su da suka manzo Allah ya musu da gaskiya suka ce wai hauka ma hauka ci to su da ma ma ku ciwon kuma da ma hauka ta ai ma mun ƙara ma hauka din ma hauka ya bi na wurin a wurin batacce shirya fata ne da bauta da rashin shi a ganin shi wannan ba shi ne daidai ba sai saboda sai kira shirya fata ya ga gaskiya da faɗanta a matsayin wauta sai Allah ta ce bar ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin a a wannan manzo ya zo da gaskiya ne kuma ya galbata manzanni wato abin da ya zo da shi ya galbata abin da manzo
shi kafin duk manzanni suna zuwa da da'awa ɗaya cewa a bauta wa Allah kar a bauta ma wani a bishiriyar da Allah ta'ala ya aiko su da shi to shi ma wannan manzo abin da ya zo da shi kenan shi wato abin da ya yi zumanan saddaqa al mursalin abin da ya zo da shi ya yi daidai da abin da sauran manzanni suka zo da innakum ladha'iqul azab innakum ladha'iqul azabil ali ku ku ne masu dandanan azaba mai mai radadi a ce da su kenan gobe kiyama cewa to yanzu ku yanzu dai haka alaikum alqawl ku ne za ku sha azaba din wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun to kaddara ce wannan dama an tsabara sai kun shiga wuta ne saboda haka bala mahalata sai kun shiga a'a wa ma fi zauna illa ma kuntum ta'malun ba a sakanta muku sai da abin da kuka aikata kaga shi aikin ku ke abin da kuka aikata ne aka yi muku na'am ko da aka ce haka alƙawlu ai ma'anan ƙawlu din shine ba Allah ta'ala ya ce zai gwada mutane ba kuma yayi wuta yayi aljanna yace kuma to zai cika wuta din da mutane da aljannu to amma su wane ne za a ci su in su mutane za a cika da jahannama za a za a kamfaci mutane ne ko su wane ne a je a jefa za akwai aikin wuta akwai aikin aljanna baya da za a yi mutum ya aikin aljanna a jefa shi a wuta ba za a yi mutum ya aikin wuta a jefa shi a aljanna ba zai yi ba in an yi haka nan ina ina hikima ina batun aiko ina ma'anan aiko da manzani ina ma'anan gargadi ina ma'anan yi bari bai da ma'ana kenan saboda haka na zance ya riga ya gabata lalle an yi wuta an yi aljanna lalle kuma wasu su shiga wuta to amma waɗanda suka shiga wutar nan sun yi aikin yan wuta shine sai aka ce wa ma tuzuna illa ma kuntum ta'malun ba a sakanta muku da komai sai abin da kuka kasance kuna aikata aikin ku ne illa ibadallahi al-mukhlasin irin wannan malamai na ce mashi istisna'i munqadi ba muttasili ba dun bai da sila da abin da ke baya wato duk wannan abin da muke faɗi dinnan wanda ka jinna to ƙarshen mujirmai kenan wanda aka ce su imani suka ki suka yi taurin kai suka ki bin manzo da abin da ya zo da shi to amma bayan Allah na gargarfa a to su su su bayan Allah na gargaru su ma duk tafiyan duk sai a tafiya da a ji a shigo ta a ban da su illa ibadallahi al-mukhlas wato wannan istisna'i mun kadi kamar sabon magana a muka dauka kamar wannan ya cewa wa amma ibadallahi al-mukhlasin fa hum qada amma kaga ba isti ba mutasili bane da wancan magana istisna'i din inda istisna'i mutasili shine ka ce kowa kaza banda kaza ko kuma duk irin wannan shine an tsadar da shi da wannan wannan ko sabuwar magana ne sabuwar magana ce gaba ba wato cewa kamar yadda da abin alqur'ani ne duk lokacin da ka ɗauki wa'yan su majmu'a na ayoyin alqur'ani ka karanta to za ka ga wannan ko a ina ne ko ka karanta alqur'ani za ka ga in ya faɗi mummunan ƙarshe na mujirmai sai ya faɗi kyakkyawan ƙarshe na mumini in ya faɗi kyakkyawan ƙarshe na mumini sai ya faɗi mummunan ƙarshe na mumini na mujirmai astagfirullah haka nan abin yake ko ina sai ka ji an faɗi guda biyu ne an nuna ga wannan ga aiki ga sakamakonsa ga kyakkyawan aiki ga sakamakonsa ga mummunan aiki ga sakamakonsa in an fara da wannan za a kare da wancan in an in an fara da wancan za a kare da wannan haka abin yake za'iman to sai sai aka ce sai fa bayan Allah mu kana iya cewa mukhlasin zababbu kenan waɗanda Allah ta'ala ke kance su suka ko kuma mukhlasin masu ikhlasi idan ka sa da lam din kai mata wasali sama mukhlasin zababbu kenan mukhlasin kuma masu ikhlasi wanda ba su gama ibadarsu da bautan wani ba duk kirawoyi ne kuma biyayi saboda bai bata ma'ana ba ula'ika lakum rizqun ma'lum su waɗannan bayan Allah na gargaru su gare su akwai arziki sananne akwai arziki sananne wato ma'lumi akwai wurin shan da ke cewa ma'lumi wajen ainihin masu kawo arzikokin wato za su kawo masu arzikokin su ka san anan ma sai ka ce sai ka ce a kawo ka ba a kawo to sai aka ce ai ma'lumi ne ma su adama din wuldanul mukalladu kawai ma yi abin da kake so suke kawo amma sai ka bata baki ka ce a kawo kaza ba kana haka kafin ka faɗa kawai sai a kawo maka shi kawo ba shi yadda kake malumi ke fawake fawake nan yana nufin dangogin duk abin da ake abubuwan daɗi kowane iri duk duk kayan daɗi duk fawake da hausa ana ce musu ababen marmari ko abinda mutum ke mutum ke sha'awa galiba sai mu ci kamar ƴaƴan itatuwa ake tura amma fa wake duk abinda duk abinda suke sha'awa duk abinda suke so duk kayan daɗi kowane iri ne duk gashi su ne fa wake yadda to wa hum mukramun kuma su ana karrama su ana girmama su ba kaji an ce wancan wa antum dakhiruna ba wa'annan su ku ana girmama su ana karrama su da darajoji fi jannatin na'im a gidajen aljanna na ni'ima ala sururin mutaqabilin suna gadaje suna fuskantar juna wannan yana kallon wannan sun kishin gida suna fuskantar juna wannan kamar yadda yake halin mutane masu nishadi sukan zauna wannan a wannan bangaren wannan a bangaren suna duban juna suna tattaunawa yufafu alaihim bi ka'asin min ma'in za a rikewa su da ainihin gidauniya wanda yake daga ma'in ma'in wani ainihin makwarara ne ko makubbuga na abin sha ka'as ka'as a ko anan duniya ba ana amfani da kalman ka'as a gidauniyan shan giya ne kawai kofi in ya zai shan giya ne ake ce mashi ka'as ita a larabcin amanin suna ce ma kowane kofi ka'as amma dai ba haka ba ka'as da abin da aka sani shi asalin shi na shan giya ne ka'as banda na shan wayansu abubuwa su sai a ce kofin nan kofi da muke cewa muna mun bara daga ingilishi ne amma kuma ingilishi sun ara daga larabci su ne akwa ba kub kub larabci ne shine bature ce kub ba faransa kai shi kuma ingilishi ce kaf ba hausa ce kofi to shi ne amma shi ba hausa daga wajen bature ya dauko amma shi kuma bature daga wajen balarabe ya dauko to ka kuwa ainihin gidauniya muna cewa gidauniya shine shan giya ke daga ma'in abin sha wanda yake gangarowa daga wani ido na musamman wanda aka kira ma'in bai za a da zata lisharbin mai fari fari wato wani nufin kashar kasa ana ana sifata ruwa da fari masala ba fari kamar irin farin nono ko abin a abin ya zama launi mai kyau kashar ma'ana lazzatar lishar mai daɗi ga masu sha la fiha gaulun wala hum anha yunzafun gaul babu gaul a ciki da yawa sun nan ya fasara shi da suda amma ana cewa gaul daga ga'ila rugogi daban-daban cewa gaul shine asalin shi lalle shine fasad amma a ce ya lalace ya rube kasan aka aje ko abin sha bayan wani lokaci sai ya lalace ya katsami ko aje yana wani a watsar sai ya lalace to ma'anan gaul ke ba ba tsami ba lalacewa ba ya lalacewa yana nan da'ima ba sai ka sa a firij ba ko ka buɗe lafiya lau ko shekara nawa da yana nan yadda yake kawo in ka fasara wannan gauru da ma'anan ga'ila fasad kenan amma kuma har wala akwai ma'anan da aka ake fasara da shi ma'anan suda la suda a min min sharabiya babu ciwon kai kenan sabanin giyan duniya wala auja ba ciwo ciwo yawa giyan duniya in an sha akan sami ciwon kai akan sami cututtuka ma da yawa bilhassar magiyan duniya tana tana lalata kashi don haka ne ma mashayan giya baya daɗewa za mu halata zai mutu ba zai daɗe saboda ita tana lalata kashinsa ne kuma kashi shine tsaikon da ke ɗauke da sauran jiki saboda ka idan kashi ya yi rauni dole mutum duk sauran jiki ba zai ɗauku ba kuma lazim za ka ga mutum masu yawan shan giya ɗin lallai galiba suna ba sa tsawon rai saboda tana lalata musu kashi to kuma in sun sha sukan yi fama da ciwon kai suna jin daɗi lokacin da suke kora amma kuma akwai mushkiloli da yawa ga gaul duka biyun ma gaul inda na fasa maka ko na fasa da kuma ainihin ciwo walahum ana yin zafin in zafin wasu an fassara shi da cewa nazab shine buguwa ma'ai kun ba za su bugu ba su rasa hankali to ka kaga giyan duniya kenan giyan duniya idan mutum ya sha ya fama da ciwo kuma ya maye in ya farfado ya ce ina wance ina uwar gida a ce ai ka sake ta ka ce ta koma gidan ubanta tun jiya ya ce ai bai wai ba ka a ce to ai ya bugu ne a ce a to shi kenan ne abin da ka aikata ke ko kuma ya ga wani barna da yi ko abin kunya da aikata to amma lokacin da suke shan giyan suna jin daɗi sai dai in suna tambayelin nan sun fita hankalin su kuma in an gama kuma kai ya shiga ciwo to sai aka ce aljanna yan aljanna za su sha giya amma sai don an nuna maka giya din za a sha wancan na daɗi ne bai za a lazzatin da sharbi la fi ha gaulun warahum anha yunzafu babu ciwon kai babu babu buguwa za su sha suna cikin hankalinsu suna jin daɗin shan kuma suna harkokinsu lafiyarsu lau ba wata ba mushkila har wala akwai yin zafun da ma'anan korewa wala kuma an hanzu ba da kuma za a kore su ba daga gare shi amma wannan fasar na cewa ba buguwa shi ma yana da kyau ko an har wannan cewa yunzifun kuma su ba za su bugu ba kenan yunzifun kuma za a bugar ba za a bugar da su ba kenan wayan da muqasiratu tarfi'in kuma a wurin su akwai wannan ana cewa akwai takdirin magana wanda aka shafi wayan da kuma an ce habarun da mubtada'in mahzuf ai ko hurun in ne sai aka ce indahum qasiratu tarf sai ba a faɗi indahum hurun sai aka faɗi sifan su qasiratu tarf qasiratu tarf kinaya ne ga takaita gani asarar tarfa ya takaita gani kenan asarar tudur masu takaita gani ma'ana su mazajen su kawai ba ruwansu da kowa sai mazajen su irin kuma kinaya ne ga kyawu don mutane na sifata kyau da ido mutane da aka tambaye su a yana kake gane kyau so ce wasu ce a ido ya ce kyakkyawan kyakkyawan mutum sai a ce mashi kai yana da ido mai kyau ko kuma mace ma kyakkyawa sai a ce ita ma ta ido ido to sai aka ce ana sifata ido da kyau kowa lura wato suna da ma'ana suna da kyawawan mata waɗanda suke su kuma matan nan mazan su kawai suka sani ka annahunna baydun maknun kai ka ce kwayaye ne da aka katani shi ma shi wani shi ma wannan kinaya ne aro ne idan aka ce ka san akan ce yana ji da ita kamar kwai to yana ji da batarsa kamar kwai wato yana ji yana na rainari da ta zo ta faɗi ta fashi to shi ne kasu idan yana idan idan mutum yana ji da da kwai ka san ya ya na ya zai zai dan zuba abu ko ya jefa a mota kaga zai faza kenan wato ainihin kinaya ga kiyayewa kiyayewa makano kiyayewa saboda ba wani abin da ke samun su wani da zai nage yake cewa kwan jimina jimina ta kan kiyaye kwanta rufe ta hana wani abu ya shiga saboda haka da'iman yana nan fari kwalkwalkwal to wannan sifa ne wato kamar yadda aka sifa kwai da abin da ake ji da shi zoyi don kada ya lalace ma'ana su wa'annan matan su dinnan katangaggu kuma ba abin da ya same su kullum suna nan a cikin gayan safa da jama'a ba ba da ba'dukum ala ba'din yatasaalun sai suka fuskanci juna suna tattaunawa su yan aljanna kenan suna zaune a aljanna kuma ana zaune ake ana kinkir ana tattaunawa qala qa'ilun minhum inni kana li qari wani mai fidi daga cikin su a cikin aljanna suna tattaunawa ce ina ina da wani aboki abokin zama karin abokin gami wato muna kuma aiki wajen aikin matsaya ko abin nan wanda akwai wanda muke tare da shi a duniya ke ya kula in naka lamina musaddiki na ce mini eh kai maka cikin wanda suke gaskatawa a idza mitina wa kunna turaban wa idza ma inna lamadinu cewa bayan mun mutu mun zama turbaya wai za a dawo da mu wato yan aljanna ne ke tattauna shi ni ko ina da wani aboki kan ce mun lokacin ni na imani yana cewa ni yana ganin nawa ta nake ya da ce ba a tashi bayan mutuwa qala hal antum mutarun shi wannan aljanna sai ce mu saura yan aljanna in wasa ko za ku zo mu leka fattala fara'u fi sawa'il jahim sai leka ko sai ganshi a tsatsakin wuta shi wannan abokin nasa da yake cewa in an mutu ba za a tashi qala tallahi in kitta da turdi yace wallahi ka kusa ka halakar da ni walau la ni'matu rabbi la kuntu min al muqdarin da ba don ni'man ubangiji na ba da ina nan tare da cikin mahalartatu a tare da kai ke da ni ma ina nan tare da kai da ba kana ta ce mun da Allah kai wawa kawai yanzu an mutu a tashi kai ka kai da wannan annabin da yake faɗin wannan to da na biye maka da muna nan tare inda inda kake afa ma na hannu bai yitin to mu yanzu ba ba za mu mutu din ba yana tambaye yanzu ba za mu mutu ba illa mutatan al-ula wa ma nahnu bi mu'ufin sai mutuwan mu ta farko kuma ba za a tashe mu ba ba mu ba za a azabta mu ba ma bi mu'addibin kuma ba man azab ba da aljanna ke dan mai dan wuta abokin sa ya hango shi abokin zaman shi ba abokin sa bane dai to sai ce to yanzu abin yanzu ba mutuwa din sai mutuwan farko kuma ba za a azabta mu ba ka san me zai ce zai zugun ko ba gaya maka ba zai ce ga shi nan kuma da ka gani kuma da inna hada la huwa al-fawz al-azim wannan shine babban rab wato babban ba a ce kana aljanna ka hango dan wuta ba ba je hango da yake kila akwai akwatin talabishin ko kuma akwai wani abin da ya hanya ne za a hango tsakanin wuta da aljanna da nisa amma suna iya ganin juna su yi magana limithil hadha falyamal al-amilun shige ga irin wannan to muta masu aiki su aiki lokaci na kure mini na so mu tashi akan masu aiki shi zan ke zuzu ba wani ba zoban bayani masu aiki su aiki don wannan wato don samun wannan babban rubo na shiga aljanna da tsira daga wuta to a zalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum to wannan shi yafi a matsayin sauka sauka shine abin garan baki da a tarbi bako da shi shi yafi a tarbe ka da da aljanna shiga wani aljanna ka shige shi gida ko ko itaciyan zaqum إنها شجر إن إن إن إن جعلناها فتنة للظالمين موسى زقوم إن تزما فتنة على الظالمين وتو عذاب غريب إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم إذا إذا شيء تنا كتوا أكيا وتا gidan wata take al'adatan mun san abu mai rai bai bulwa a wuta amma ita itaciyar zakum a dama Allah ya shuka ta a cikin wutan ne saboda ka wuta ta tsaro طلعها كأنه رؤوس الشياطين هودنتا wato ‘ya'yanta kenan to kamar kawo kan shaidanu to ne ta muku tsallaken abuwa ban yi bayani ba na farko batun fitina ga zalumai cewa aka ta zakumi an ce azaba ne kuma ya zama fitina ma a nan duniya lokacin da annabi ya ba da labarin cewa itaciyar zakum a cikin wuta take tsirowa sai mutanen kafiran maka suka yi shirgi har wani yana cewa wai muhammadu yana ce maku wai wai itaciya tana fito a cikin wuta akwai wani ibn zaba'ara yana cewa itaciya na fito a cikin wuta domin ba mu san dai wuta wata itaciya za ta tsoro a wuta ba mu san tsoro na fito a wuta ba sai kuma shi kuma an ce abu jahal shi kuma sai yana izgili da wani yana cewa yana kiran ya ce baiwansa ke kawo mana zaƙo muna sai da kawo masa dabino da man shanu almashi a ce ya ce to zaƙo mun da muhammadu yake ba ku tsoro da shi kenan ta zaƙa mu ku zaƙo mun ce ka ya gashi nan da dabino mai taushi da mai ce shi ne ainihin ainihin zaɓaɓɓen dabinon madina ajuwar da yasir da suke ce wanda aka sa a cikin man shanu to shi ne zaku sai amma sai ya raba yana izgilan cewa ta zakam shi ne Allah ta'ala ce to mun sa ta zama fitina ga ga azzalumai zakumu an ce itace ne dama akwai a wani sharhi na gani cewa dama akwai wata itaciya da ake shuka ta a wanda take tsiro a daji suna ce mata hakan to ko kuma ga dukan alamun sun ji labarin ne kawai dun ba haka ba sai ce wancan ne zako ban sani ba ni ana kasa wasu suna da wani abu suke cewa zakan ko shi ne ban sani to wanda idan mutum shi ayan shi yakan yakan birkice sosai ya haukace subura to ta yiwu daidai kinaya ne amma ita wannan sai aka ce aka ce tana tsirowa a wutan kuma ƴaƴanta kaman kan shedanu kawo kan shedanu waye ga kan shedanu ma'aji tafsirin haka ne ko a daji duk lokaci na kurewa na yi mana bayanin zakum Allah ke ashe mu wanda ya zo a hadisi cewa da za a ɗauko gugan zakum kwara ɗaya a sagale a saman duniya to duk abin da ke da rai zai rufe saboda wari warinsa kawai zai wurɓar da kami to shi ne kuma abincin yan wuta to ma ƙara bayani nan gaba duk lokaci ya ƙure mana gudu da yau ba gaba ba ne a duk da nan wurin kai zance ba gaba ba ne na so maganin munasabobin safar shi ma duk ba da lokaci saboda duk lokacin ya koko amma an ce ainihin rashin lafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya fara kamar ranar 15 ga watan safar kuma wafatin tsaron 28 sauraka kamar daga rana mai kamar yau ya fara jinya shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ke sallallahu ala muhammadin ali tahir Allah ka gane da mutum ake karanta ta shirin da mutu shirin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك